الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake hada mu a yau muna 25 da watan jima'a al-akhir haka ne ko 26 26 ko 24 afwan 24 da watan jima'a al-akhir shekara ta 1400 da 37 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda ungo gawan katare anan da magaram ranar da muke karatun sira labarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan idan muku manta ba insha Allah yau za mu tashi darasi na 30 da nawa 30 da 34 a cikin wannan littafi mai tarin albarka wanda ya kumshi darasi 35 kenan wannan darasi shine darasi na daga shi sai na karshe in Allah ya yarda sarki wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi na na'am sallallahu alaihi wasallam kun san mun yi bayani tun daga quraish tun daga darsul awwal har yau muna darasi na 34 tarihin shi gaba ɗaya akan darasi darasi darasi darasi tun daga wacece quraish daga ina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito har zuwa aihuwar shi renan shi yayan shi tarbiyyar shi auren shi kauren shi duka da yaƙe-yaƙen da ya yi har muka zo rasuwar shi sallallahu alaihi wasallam wannan darasi wanda daga shi sai na karshe a wannan littafi shi yana karantar da mu shama'iluhu wa sifatuhu sallallahu alaihi wasallam abin da ya keɓanta da shi halin shi da siffofin shi tun da darasi da ya wuce mu yi bayanin rasuwar shi duka ya rasu yanzu za mu yi bayani akan yaya yake wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam siffofin shi da halin shi da abin da ya fice a kan shi domin mu karantu ko yaushe ana karatun sira muna faɗi cewa dole sai ka san yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake domin ka kokoyi halin shi saboda shi ne misalin irin ibada da Allah yake so a aikace example practice na aikin da Allah yake so ko to ci gaba sifatul kamali alhamida annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffantu ittasafa ya siffantu da dukkan siffofi na cika na yabo duk wata siffa ta cika mai a wanda ake yabanta abin kyau ne ba abin zargi ba to siffa annabi ce sallallahu alaihi wasallam ai kun an tambayi Aisha aka tambaye shi wai ya ne halin annabi aka tambaye ta ya ne halin annabi sallallahu alaihi wasallama yake mi ta ce ta ta yi kulukuhu alkur'an halin shi alkur'ani ne karanta abinda alkur'ani ya karanta to haka halin annabi sallallahu alaihi wasallama ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da dukkan dukkan siffofi na cika alhamida wanda suke abin yau na'am to zai zakkara mana anan zai gaya mana wasu daga cikin siffofin fakana ashaddan nasa haya'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya fi kowa haya kunya kusa ko wani hadisi alhaya wal haya shu'batun min al iman imani ya yayyanku ya yayyanku yanki yanki wajen 70 kaza imani ne kaza imani ne kaza imani ne aka ce babban yanki shine la ilaha illallah karamin yanki na imani shine hatta da kazabba da zaka huda akan hanya sai mai imani wani tsohon kwanko wani tsohon kwalba da meye da kusa a kan hanya ka ɗauke ta ka huta kar ta soki mutane sai mai imani yake wannan aka ce kuma wal haya shu'batun min iman ita kumya wani yanki ne na daga imani kumya da kuke ganin ta wani abu ne wanda yake mahamuda abin yabo a cikin addinin musulunci a wani lokaci da aka dinga samun 'yan ta'adda suna shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kal asabke bako sai an san kowa ne ne a madina da wani bako ya zo ai a kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi abin da ya tambaye shi cai kana da kumiya yace iya na da kumiya shi kenan sai aka sauke shi a gidin masallaci ana nan lokacin sallah yayi azhar iya kallo mutane suka yi alwala suka taso suka zo suka yi sallah iya zamne shi kawuri ne aka yi sallah wannan duka kuma kowa ya watsa da aikin shi aka jima can lokacin la'asar yayi aka yi kira sallar la'asar halloyi ga mutane sun fitar sun yi alwala sun zo sun yi aka yi sallah gaba da kuma kowa ta yi shi yau ai da magariba ta yi da ya ji an kira sallar magariba a shi ma sai ya tashi ya wanke jikin shi shi bai san maya ne ake ya zo kawai ya shiga sahu ya shiga sahu ta yake kamun su duka ya duka kamun su taso ya taso yake ta yi yake ta yi yake ta yi da aka taso aka tambaye shi waya ne wannan ta yi kawai iya zama wannan aikin mutane suna ta yi shi ba ba dole bai tashi ya dan kama a yi da shi kuma da yake yi da yawa ne yake wanda ya wuce ne yake kakkarawa mai kumya kenan ya ji kumya ai karshen da dai musulunta yayi me ya kawo shi ga musulunci kumya shi kumya yanki ne daga imani kumya wani abu ne wanda yake abin yabo amma ba kumya ba a cikin addini ka dinga jin kumya kaka tambayi kaka tambayi mas'alar da zata gyara maka addinin ka a'a wannan kumya ba ita bace ake bukata akwai hadisin Aisha da take cewa maraba da yan matan Madina wanda kumya su bata hana su ba tambaya akan addinin su in dai tambaya ce akan addinin ka to wannan gurin ba kumya sai ka tambayi wanda ya yi ka sani ya fahimtar da kai Allah ya ce mana a cikin alkur'ani fas'alu ahlal dhikr in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma abuta ilimi su ne ahlal dhikr masu qur'ani wanda suka sani idan ku ku sani ba to annabi yana da kumya saboda haka ya kamata kowa ya yi kumya a cikin rayuwar shi na'am wa aktharuhum adaban kuma ya yi kowa ladabi a nan sai ka tambaya menene ladabi ladabi girmama mutane wanda ya yi ka giri da shekaru ka girmama shi amma kuma kalka yi abinda kakka ba shi haƙƙin Allah bakin haƙƙin shi na ɗan adam zaka ba shi kalka zarta gona da iri domin idan ka je har kana mishi sujada kana mishi rukuyi wannan haƙƙin Allah ne wannan kuma wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ya ahada ku duba duk girman uwaye da Allah ya ce a musu biyayya amma in suka wuce haƙƙi suka haddi suka wuce suka je haƙƙin Allah mai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun sai Allah ya ce fala tuti'huma idan duk biyayya da zaka musu idan har suka ja ka suka kai ka haƙƙin wanda ya wuce haƙƙin suka sa ka yi tsahi suka sa a nemo wata farar kaza da ko wata kaza kurkur ko a nemo bakin gunsuru a yanka a zubda ma aljannu jini ko a yi kaza duk abu ne na tsahi sai Allah ya ce falla tuti'huma ka shaidi ka kan musu biyayya eh saboda ilayya marji'ukuma warji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun yace da kai da uwaye naka Allah yace guri na za ku dawo kun ba ku labarin duk abin da kuka yi saboda haka babu biyayya la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq annabi yace babu biyayya ga abin halitta amma a cikin saba ma mahalicci an gane ko in abin zai saba ma mahalicinka to babu zancen ka mai biyayya saboda da kai da shi duka abin halitta ne to ci gaba to karanto da kadan kadan washtahara baina qaumihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahara a tsakanin mutanen shi da mine da tsarkaka tsantsanin abu na tsarkaka bai san cin haram san bai cin haram saboda cin haram iya daga cikin abubuwan da suke sa Allah bai karba addu'arka eh za ka yi ta'adda ka yi ta'adda ka ga Allah ya ki karba saboda cin haram kake ba ga hadisin ba wanda ya tani kuma da raba misali da rajulan ya ne hadisi yake يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب sai annabi ya ce mi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gurdiya bil haram da karshe ya aka ce Allah ya tashabulu ya zai a karba ta shi abincin shi haram ne abin shan shi haram ne duk wasu ta haram ce ya rayu a cikin haram annabi ya ce ba a karba a dashi duk wahalar da ya sha duk daga hannun da yake iya ya rabu ya rabu cin haram yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa Allah bai karba addu'arka kuma kada ka kuskura ka yarda tsokar jikinka ta huto ta haram da abinci wanda yake na haram annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ayyu lahamin nabata min haramin fannar auladi duk naman da ya tsoro a jikinka na daga haram wuta ta hi cancanta da shi kai matukar rikewa ka ci halak ka sha halak ka sa halak kuka ba matan sahabai in sahabai za su wuta neman abinci da sahi su bi su su ce suna musu addu'a suna cewa Allah kai ka lafiya ya maido ka lafiya in ka samu halak ka kamu mu gida amma in ka samu haram kar ka dauka kar ka kamu gida suke ce musu fa innana nasbir ala al-ju' wala nasbir bi adabillahi yawm al-qiyamah mu muna iya hakuri akan yunwa amma mun mu iya hakuri akan azaban Allah ranar kiyama annabi mai cin halakari ya da tsantsanin abubuwan duk da suke haram ya da tsarkaka ya da tsarkaka wami kuma walkarami da girma to wadda ka da a da kainin hankali walmi kuma wata wadu'u da kaskantar da kai man tawada alillah rafa abullah wanda ya kaskantar da kai dan Allah sai Allah ya ɗaga shi kada ka dinga nuna ma mutane isa da kwagoro da jiji da kai da nuna kai ba lahiya ba ne da tamaka da takama kai ba lahiya ba ne kana ɗagin kai kana ɗaga ma mutane hanci wallahi kai lahiya ne tubus tubus kake wallahi eh kai wane ne hatta da tahiya Allah ya koya mana yace waqsul fi mashi وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Allah ya ce wa sulfi mashi ka takaita cikin tahiyarka kada ka dinga tahiya kana kukulewa ko ko ko kana buga kasa in ƙarfi kake ji Allah ya ce fa innaka lan tubul bi jibalat tawla in tsawo kake ji kai ba tsawon wannan manyan manyan duwatsu innaka lan tahriq al arda da barko kai baka iya wasa kasa ba mu taba mutuwa ba nan waje mu ce ga sun wane wane ya huce nan jiya duk ya walwata kasa akwai haka nan babu ba kai sama ka walwata kasa ko ba kai sama ka kai tsawon dosi to kuma girman kai nan me da nuna isa da kwakwal tubus kake in ka koma ga Allah sai Allah ya ɗaukaka ka kullum ka mai da kanka kai ka wafi gare ka gurin Allah sai Allah ya ɗaukaka ka sai Allah ya nuna kai ne amma in ka nuna kai ne to kuma ko ba kai bane ba sai an maida ma kai ba kowa bane ba ka daidai zuciya ka ta koma tana kaskantacciya gurin Allah subhanahu wata an gane ko to ci gaba aminan amintacce ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai cin amana aminan amintacce ne a can mun shi an ce hatta samuhu amin har suka dasa mishi al'amin ko amintacce wa kanu yudiyuna indahu wa da'i'ahum wa amanatihim sun zama to suna kai kayan su ajiya a zamanin jahiliya ma ba kahurai ne sun san amma amini ne sai su kai mishi wata ajiya su da kayan amanar su to wafiyan mai cika alkawali in kuka yi alkawali da shi sai ya cika ba ku ban an yi alkawali ko randevu a dinga randevu a britain ai wannan wulakanci ne ma ake mana daga an ce randevu a britain shi kenan mu kenan a britain mu cika alkawali addinin mu yayi kira mu cika alkawali musulmi cika alkawali yake din aka yi mu'id da kai aka yi randevu to kai matukar kokarin cika wannan magana da ka dauka na alkawali alkawali ne kai in ka cika shi kuma lada kake samu wani mu gamu a guri kaza karfe kaza za mu tsaye guri kaza gurin abu ne wanda yake na halak to yi kokari ka cika illa an yi hada bikum sai in wani abu ya bijirto wanda babu yadda za ka yi da shi kuma ka ba mutanen usuri cika alkawalin wani da zaka yi balada zaka samu saboda alkawali ne wafiyya ne cika alkawali ne annabi sallallahu alaihi wasallam na'am afifan mai kamewa ne mai kamewa ne yana hakurin babu ba kai ba in baka da taqumu duniya wala taqaud duniya ta tashi shikenan kawai baka da kuɗi sai ka sai hankalin kowa ya tashi eh ka dangana kai kana'a ka dangana ga Allah ka samu kana'a a cikin ranka saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ka dangana maula haramun ka je wani wannan ya baka ni ban kuma caje ka je ka gaya ma wannan ka je ka gaya ma wannan ni ban ni da kaza ban ni da kaza gida na babu kaza ka rasa ka toni asirin kanka wani ya baka wani bai baka ba asirin ka a walakance sannan kuma ka samu zunubi eh maula haramun ce annabi ya hana roƙo sai mutanen da aka bari kadai su yi roƙo kamar ibnu sabil wanda yake kan hanya uziri ya kare mai kuma babu yadda zai ko da iya da kuɗi a garin su wannan ya iya roƙon jama'a taimaka mishi abinda zai kai shi garin su kuma da wanda zai hallaka hallaka ta mutuwa ba shi da ba shi da ya bari ran shi zai huta wannan sai a taimaka mishi amma in ba irin wannan ba guri guda hudu da aka bari a yi roƙo sauran duka haramu a tasawul ake ce musu buga ba saudiya meri ce da kawai mai zaman kanta ta kama yan bara saboda haramun ne eh mukafahatul tasawul sunan mukafahatul tasawul meri mai zaman kanta ta kama yan bara yo ku lissa hamamu ku gani a hankalce a bar shari'a ta haramta wannan duk mun yarda a hankalce mutum ne ya shigo ka'aba ko ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyar shi ta karaya ya koma ga Allah ya yi kuka ya yi kuka ya yi zunubin da yake kan shi sai kai mai bara ka tsaya ka tsaye makamin ka za ka duk abin da yake ajiye shi ba ka bace zai ce shi ta ta yi kuma daga baya in bai da ka sa shi cikin kiki kaka ka sa shi cikin hallaka fa shi ma kuma ya zai alhali kuma wani mai roƙon ya yi ka kuɗi eh wani mai roƙon ya yi ka kuɗi ya yi ka kuɗi amma zai zo ya bara ce ka ya kamata mu samu kana'a mu samu dangana a cikin zukatanmu eh wanda haja ta kama shi ya fara gaya ma Allah ya fara gaya ma Allah ya sallah ya roki Allah anan Musa me yace rabbi inni ma anzalta ilayya min khairin faqir Allah duk alherin da ka tsafko mun yau ni talaka ne Allah ka wadata ni lokacin da ya zo mana yana ba to kuma da karshe ya ka gani Allah ya wadata shi yadda ya kamata to ci gaba wannan abubuwa ne wanda annabi halin shi ne wanda ya shahara da shi to za mu ga wasu daga cikin sifatuhu siffofin shi shi annabi yaya yake saboda a wannan sifatuhu sai ka yi ɗauki mutawar dogon littafi wanda ya ka siffofin shi gaba ɗaya nan ya kawo maka yan kaɗan za mu ji a yanzu annabi da ya ce man ra'ani faqad ra'ani li anna shaytan la yatamassal bi duk wanda ya ganna a mawarki annabi ya ce ni ne ya gani saboda shaytan bai kama da ni to wannan hadisin da yawa daga cikin mutane ba su fahimta ba shi suke kawai in kai mulki ko wane ne yazo ce ma annabi ne shikenan annabi ne ba haka ba hadisin yake faɗi ba ku fahimci hadisin duk wani rikici daga nan ya zo wani ya zo ce ya yi amawakin annabi bakwai wani takwas wani goma wani ya yi amawakin annabi ya ce mai kaza duk ƙarya ce man ra'ani wanda ya ganni da siffofi na annabi ya ce faƙad ra'ani hakikan ya ganni ni ne ya gani da siffofi na in ji annabi saboda shaidan bai iya ɗaukan kamar annabi kenan anan sai ka karanci siffofin annabi sai ka san shi da siffofin shi ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake yanzu misali in ka ga wani dogon mutum baki ya zo ma ya ce shine annabi annabi dogo ne in ka ga wani dan shasharatun barci ne ko ko kai shi ke da shasharatun barci ne in ka ga dan karami wada ya zo baki irin misali astaghfirullah to kaga ba annabi bane annabi ba haka bai yake kenan sai ka karanci sufofin shi yaya yake in ka karanci sufofin shi a littattafai sahihai kuma ya zo maka da wannan siffofin to annabi ne ka gani amma maka sani ha'ilau bai ya iya baka wani abu sabo wanda babu shi a cikin alkur'ani ko kuma babu shi a cikin hadisan shi ingantattu saboda tun ranar da Allah ya ce mishi ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam addini ya cika yau na cika muku addini na gore muku ni'imata na yarda muku musulunci shine addini komi na addini an ida sai fini nu on sui on ne krepa kuma kagowa kuma kagowa a a on sui il faut suivre seulement komi yana nan a rubuce a ji ingantacce ji ba suivre ba kago abu zaka kace ai an bani wani abu wanda babu shi a Qur'ani sai mu maida maka abunka Aisha tace annabi ya ce man ahadasa fi amrina hada cikin wannan addini wanda baya cikin shi ba huwa rabbin shi abu maida maka ya ce duk wanda ya wani abu wanda ba a cikin umarnin annabi bane ba fa huwa rabbin shi abu maida mashi ne a cikin ruwayar muslim to ka gani imam malik malik bin anas a malikiya ko ita ce ta yi karfi yawa da a nan wajejen mu afirka ko imam malik ya ce fa ma lam yakun din yawm zak abinda bai zama to ba addini ranar wannan da aka sako wannan aya lam yakun din yawm yau ba zai zama to ba addini bai yiwa tun daga can an cika mu addinin mu kaf an cika mu yanzu bi muke ba kagowa ba muke duk wanda zai mulki ya ce annabi ya bashi wani abu wanda bai cikin qur'ani bai cikin hadisi to ƙarya ce ya rike abin shi fa huwa raddu na Allah ya cika mu addinin mu annabi ya isar da sako tun lokacin da annabi ya duba ya ce ala hal ballag na yi da sako mun yi hadisin ko mun yi sirar nan ya juya ya kalli ka'aba ya ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida na yi da sako suna cewa ballagta ya rasulullah ka yi da sako ya ma'aikin Allah kuma wanda zai zo ce mu yayi mawarki an ce kaza an ce kaza abin da kai ce abin mamaki ma ga wani abubuwan kiristanci ne wanda ya zo ya shiga duniyar musulmi a yanzu za ka ga an ce wai ladani ko mai gadin ko ka'aba ya yi maholki ya ce a yi kaza a yi kaza so kaza ka rubuta wannan ka ba mutum kaza za ka samu alheri wanda bai yanzu zai samu sharri ƙarya ce shirme ne kiristanci ne kiristoci ne suke wannan dabari babu wani ka'aba kowace wajen 87 ko kowace kowace kowa kowace kowa akwai mai gadi ya ji hudu ko biyar kuma tanawuf suke yi wannan in sun hau aiki sun sauka wannan sun to wani mai gadin ne ya mulkin ya mutu kuma zai kawo abin da babu shi cikin qur'ani babu shi cikin hadisi kawai shirme na mutane wai in baka yi wahala a dinga tirza ka in baka bada ba musiba za ta hauka kai kuma dan karamin imanin ka da aqida ka bata zauna ba sai ka dai ka rubuta ka aika wai har a cikin mazhab a zamanin annabi akwai wannan to ci gaba kulukan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kowa kyan kama mutum ne mai kyau ya yi kowa kyan kama kuma ha jami'i sura sura shi mai kyau ce mai kyau ne mutum ne mai kyau haka Allah ya yi to abiyadul laun mashruban bil khumra shi farin mutum ne amma farin nashi ya cuɗanya zuwa ga jajaja mutane iri ne wani akwai bakin mutum akwai bakin mutum akwai baki akwai bakin mutum akwai farin mutum zakwai shi kan kawai fari ne akwai masara mutum eh akwai masara akwai jan mutum jan cahur kawai ja ne to kuma ha su ne irrika na mutane ko launi na mutane to annabi shi fari ne amma farin nashi ya cuɗanya da sha ne kyau ne haka sifar take fari kalle wanda ya masharuban ya cuɗanya ya shiga cikin jijija haka sifar take to ada ajal aini idanuwan shi ba ƙanana bane kuma ba manya bane mayalwata ne mayalwatan idanu gare shi to in wani ya zo mai ilu sirri sirri ya ce wa shi ne annabi aljani ne kawai shaidan iya iya zawa ya maka ƙarya ba ya ce shi ne annabi amma bai iya kamar ɗaukan kamar annabi ya zo maka da kamar annabi annabi ta yi shaidan li anna shaitan la ya tamassal bi bai iya ɗaukan kamata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma iya iya zawa da wata kama ya yi ƙarya ya ce shi ne annabi ya gaggaya ma wani abubuwa ya ɗirka ka wata hanya ta bursali ya sa ka hanyar da ba ta shiga gari sai da shi annabi yana da idanuwa mayalwata to akinal am hancin shi iya da karan hanci iya da karan hanci hancin shi bai baje ba kuma bai bata kakkawa iya da karan hanci mai kyau a fuskar shi an gane ko to kuma ha wasu alhaddai haɓa had had shi yana da cika hasan ko eh, mai sunan da haɓa haɓa shi cikakka ce na'am ba siriri ya bace ba tana da cika yalwa na'am kasar lihiya lihiya gemun shi kuma a cike yake gemun shi haka ba shagiri ba ne kun san akwai shagiri menene shagiri mai gemu a nan nan ba ko kuma wani kun san wani yana son gemu ma ya huto mai wani so yake gashi ya huto mai babu ya ki hutowa haka jikin shi yake wani kuma ya yi tsurs kaɗan to shi annabi kassan ligiya gare gemun shi cikakke ne saboda ruwayar hadisi wannan da eh, sahabi yake cewa annabi a cikin karatun sirran ma karatu yake yi aka tambaye shi to ya kai kasan yana karatu ya ce motsin gemun shi muke gani daga baya gemun shi yana cike da ganin yana karatu a cikin lillahi wa rabbil alamin kaga cikin shi da yana motsi haka su ko daga baya suna ga motsin gemun shi eh akwai mukuman da yake gemun shi cikakke ne na yana da mayalwacin tahin hannu tahin hannun shi mayalwaci ne na duk wani abubuwa na waƙar kyawun abu wal haiba da kwarjini siffa shi ce a nan ka san kwarjini da kaga mutum sai shi kake yana da kwarjini yana da haiba kaga ya burge ka kawai ya maka to annabi yana da wannan a cikin shi sallallahu alaihi wasallam na'am in lam yalbis tayyiba kamshi ra'ihatu tayyiba kamshin turare kamshi siffar shi ce ko bai saba turaren ko bai saba turaren kamshi yake sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wasu daga cikin siffofin shi wanda ya kawo wannan littafi daga cikin su akwai jewa wanda sai ka yi karatu ka sanya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake man kibaihi kafadin shi a bude sannan kuma in zai waiwaya bai waiwaya da kai sai dai waiwaya gaba ɗayan shi haka yake waiwaya in yana tafiya iya dan kamar halba kafa kaɗan ba irin ta kuturu ba kuma eh yana kwazo tafiya da kwazo haka haka yake tafiya shi kwazo da eh to duk in ba sanin sifofin shi ba kai shedan sai ya dauki wata siffa ya zo ya ce maka shine annabi kuma ya ingiza ka ka gani ya ingiza ka kai kuma shi kake haka ne kuma har an an kawo wanda bai fahimci ba hadisin yayi zaton haka ne kai ya iya zo maka a a sai ka karanci sifofin shi kuma ya zo maka a sifofin nan nashi sai ka gan shi sai ka gan shi amma kuma bai baka wani abu wanda can da bai idisa shi ba saboda ya idisa ku haka ka'idar na wasu daga cikin mu'ujiza in an ce mu'ujiza annabi yake da mu'ujiza manyan malamai wanda Allah ya zaɓa suna da karama amma mutum wanda ba annabi ba bai da mu'ujiza ba a ce ma mutum wani wanda ba annabi ba a ce yayi mu'ujiza a'a mu'ujiza wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya roƙon Allah a yi sai a yi abin iya tutiya da shi ita ko karama bayan Allah suna Allah yana hore musu wannan abun amma ba su iya tutiya da abun ba su iya cewa zan sa a yi kaza kuma a yi ba su isa ba saboda shi ba annabi bane ko ba Allah bane bai isa ba za mu roki Allah in Allah ya ga dama ya in bai ga dama bayyane amma zan ce a yi kaza a yi wannan girman kai ne والكبرياء لربنا صفة به محسوسة فاجنبها واتقي girman kai sifa ce ta ubangijin mu shi kadai kai bawan Allah ka nisanci girman kai ka ji tsoron Allah baka isa baka ce zan sa ayi ka za a yi baka isa ba sai Allah ne yake sawa a yi an gane ko to wasu daga cikin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam daga manya-manyan mu'jizar tashi ita ce alkur'ani mai girma bi fasahati wanda bulazafin arab masu balaga na larabawa wanda suka san ilimin mantiki da da da da da ilimi da da balaga da da komi ilimi da na larabar arabiya suka san shi ƙwararru akan wannan suka kasa kawo aya ɗaya wanda zai daidai da alkur'ani kuma ya zo daga bakin wa ummi annabi Allah yake ce mana nabiyul ummi annabi ne ummi wanda bai ya karatu bai ya rubutu da fara haka yake ana samu a yanzu irin wannan mutanen ko wanda bai san ba rubutu bai san ba karatu komi bai sani ba haka Allah ya zaɓe shi ya ɗora shi sai gashi yake kawo karatu wanda duk wani mai ilimi ya kasa kawo wani wallahu ya alamu haife shi ala risalata Allah shi ya san inda zai sa aike shi Allah shi ya zaba annabi Muhammad ya dora shi sallallahu alaihi wasallam ku duba Qur'ani mu'jiza ce wanda take ita ce wanda duk sanin larabcinka a zo maka da iri na tahiyar magana a canza iri na na na na salon magana da kaza da kaza da kaza sai ce kai wannan ba magana mutum bace ba ku duba wannan ayar rabbaka fakabbir waye sai ya irin wannan irin wannan magana a halitta rabbaka fakabbir in ka rubuta ta ka karanta ta daga gaba nan gurin rabbaka fakabbir ka karanto da baya baya sai ka ga rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka in ka karanta ta daga gaba haka take wadi in ka karanto ta daga baya haka take wadi wa zai iya yin formin infra wanda gaba da bayan zai ba da haka ne leletar in ka shiga shi zai ba da lamin sans domin sans bayyawa sans guda a samu abinda ake nufi a kan jumla guda gaba da baya ba magana mutum ba ce magana Allah ce subhanahu wa ta'ala banda qur'ani ci gaba yana daga cikin mu'jizar shi sallallahu alaihi wa sallam in shi kakul kamar wata da ya yanke shi ko ya ne aka yi wata ya yanke annabi sallallahu alaihi wa sallama iya makka sai ya ce ma da safe lailatul da aka yi iraji da shi da isra'i da mi'raj jibril ya zo da buraq iya gindin ka'aba wata dabba ce annabi ya hau kusanta da zai hauta ta goce jibril ya ce mata ki hankali ya buraq babu bahalukin da ya taba hawanki kamar mai darajar wannan kuma ba wanda zai hau shi wanda ya kai darajar wannan burak ta tsaya annabi ya hau ta ɗauki annabi daga makka duk inda ta ɗaga inda ta gani nan take ajiye kawarta aka ta yi baitul maqdis jerusalem daga can masallacin kudus aka yi sama da shi sama ta farko jibril ya buga ta kai da wani da muhammad an aiko shi an aiko shi aka bude suka shiga aka ta yi addu'a sama ta biyu sama ta uku har suka je gurin ya je gurin ubangiji ya amso sallah ya komo sama ta hudu annabi Musa ya ce mi ubangijin ka ya baka ya ce ya bani sallah guda hamsin a kowace rana annabi Musa ya ce ko ma ka tambaye shi ya rage maka ni na riga ka zama da mutane fi su iya sallah hamsin a kullum annabi ya koma gurin Allah ya ya a rage mai aka rage biyar ya komo ya ce an rage mun biyar ya ce koma ya koma aka rage biyar ya komo ya ce an rage biyar ya koma ana rage biyar biyar sai ta kawo sallar nan guda biyar annan musa ya ce ma annan muhammad ko ma ka ce allah ya rage maka annan muhammad ya ce ina shin kumiyar ubangiji da wannan magana da ya yi allah ya ce to sallah biyar ce a rubuce amma ladan sallah hamsin ce duk wanda ya yi sallah biyar din wannan a kullum ladan sallah hamsin ake ba shi ya komo aka maido shi maka da safiya ta duk a dare guda aka yi da da safiya ta yi yake gaya ma quraish yace jiya da dare an tafi baitul maqdis da ni suka ce kai kai kai kai kamun ya ce an tafi sama an tafi baitul maqdis kan mu farkon tukwana a ina ai baka isa ba ta hiyar wata uku ake yi ko wata kaza wata biyu ko wata wata ko wata uku sai baya ake yi a raƙumma ka dawakai daga maka kamu a kai betul makarar kai ka ce a dare ɗaya an je da kai an zo har wani daga nan ma ya tafiye shi ya gamu da abubakar ya ce ka ji kuma abinda abokin naka ya ce ko ya ce mi ya ce wai shi an tafi baitul makarar da shi ya ce in shi ya gaya muku ya tafi to ya tafi wata waya wata waya ta sira ake cewa daga nan aka ta sami asiddi in dai annabi wadi ya tafi to ya tafi ya gaskata haka nan sai suka tattaru manya-manyan ƙurashawa yau za su kure shi to ka ce ka sayi baitul maqdis ko mu ko mun san rayuwar ka anan baka taba zuwa ba ko ina zana mu mu yanda yake ai ga suwani da suwani da suwani aka nemo masana ɗan fatake wanda sun sha zuwa Jerusalem din sun gan shi zana mu mu yanda yake baitul maqdis din mu ji ai ma mun Allah da ikon shi Jibril ya ɗauko siffar baitul maqdisin aka ajiye a gaban annabi iya da taga a guri kaza ce eh haka ne yana da faɗi kaza zuwa kaza kowace mai kallon kaza kaza duk ya zana musu shi suka ce iya haka ne amma ne baka je ba ka huce ai musibar suka ce bin mu imani da kai wannan watan sai ka sa ya yanke guda biyar da biyu ya faɗo bisa dutse kuma ya koma muna gani a wata ruwa ana cewa har ya bi rigar kama Allahu alam bi sihhatil hadith yanke ya yanke dai ya faɗo ya koma yace in ne haka kun yarda suka ce eh annabi ya roki Allah suna kallo wata ya yanki ya faɗo ya koma suka ce ruwa ido ruwa ido ne ga mu ai akwai fataken mu sun tafi za su zo mu ji su sun gani wanda ba a nan ba suke za su iso in suka iso za mu tambaye su suka iso kuma bayan watanni wai rana kaza rana kaza mai ko gani suka ce abinda muka gani abun mamaki muna ganin wata ya wato kusa dutsen kaza ya koma a daji tun muna gani su ma sun gani shine Allah yake gaya mana a cikin alkurani iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar alama ce a shida mutu tashin kiyama wata zai yanke ya faɗo ai tashin kiyama ya kusanto gashi har watan da zai yanke ya yanke ya faɗo alama ce tashin kiyama dan annabi ya nuna ya tsotsin shi guda biyu ya tsotsin shi madaukaka yace bu istu ana wasa'ati ka hatayn an aiko ni ni da tashin kiyama kamar tsawon wannan yatsa da wannan yatsa kusa muni al'umma ta kashi to kun shi yadda watan mu'jizar tashi da ya yi roƙon Allah wata ya faɗo ya yi to ci gaba haka da ugowar ruwa daga daga yatsotsin shi sun huta daji sun rasa yadda za su yi ba su da ruwa an rasa yadda za a yi da kyan aka samu ruwa ɗan kankan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannun shi da ruwan kawai ya yi haka famfo mata ruwa ya ta zubowa ya ta zubowa suka cika sarkunan suka cika komunsu Allah ya ba su ruwa na bagul ma'u min asabi ne ruwa da ya fito daga yatsotsin shi mu'jiza ce annabi kadai zai iya yin wannan yi sallallahu alaihi wasallam to kuma fa ta'ami haka da yawaita abinci a gidan sahabin wannan wani sahabi ne an yi an yi sallar lisha sai za a yi sallar lisha sai zai ce ya rasulullah in an yi da sallah ina gayyata walima a gidana da kai da mutum kamar goma annabi ya ce to da aka yi da sallah masallaci a cike annabi sai ya ce jama'a walima a gidan yaya ko gani duk yan masallacin aka biyo annabi aka tafi gidan da shi a dole ya tada hankalin shi mana ya shigo da gauga gurin matan shi ce wai hakikancen ke yau ai duka yan masallaci sun zo suna nan gurin annabi ya ce musu walima gaba ɗaya ya zami annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura cewa hankalin shi ya tashi sai ya kiran shi a dan ɗaki inda za a ci abinci kwalfata ya ce abincin kamar na mutum nawa ne ya ce kamar na mutum goma ne ya ce zubo shi duka a cikin daro a cikin sahan kamar tire aka zubo abincin gaba ɗaya aka ajiye annabi ya ma abincin addu'a aka koma ake tura mutum goma goma goma su zo su ci su koshi su huta goma su zo su ci su koshi su huta goma su zo su ci su koshi su huta abincin ya ki karewa ka gani mun ushi zace ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ci gaba wata wami wami ne baya shi ne da yawaita abinci bi barakatihi da albarkar shi haka nan da da addu'a da yake ma marda marasa lahiya suna warkewa wa dawal ahad da masu masu ahad din hanci ahad wannan cutai kamar wadda take raba shi ka pest me yake ce mata da Hausa cutar da zata zo contagious wadda in ta zo wadda annan alloba alloba wadda annabi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce in alloba ta shiga gari kai kanka kuskura ka gudu daga garin kuma wani wanda bai garin kali ya je garin eh mana in ka gudu kenan ka guje ma mutuwa ne ka zamna an hana ka ka fita da garin kuma wanda bayyana garin kar ya zo garin saboda wukaya wasu ne suka zo wasu kuraje sun mutu musu da wasu irin cuta ba su da lafiya suna shan kutsarin kutsarin rakumi magani yake yadda ya kamata suna kiwon da dabbobin sai duk suka warke duk suka warke gaba daya da suka warke sai suka kashe makiyayan rakumin suka tsere da rakumin ba su da amana shi na annabi ta da bataliya aka bi su aka musu a musu shari'a ce sai eh dole ne to ci gaba to wannan shine wasu daga cikin siffofin shi da mu'jizar shi da wasu da abubuwan da ya shahara sallallahu alaihi wasallam haka ya rayu a cikin mutanen shi lokaci ya yi ya shiga darsin na ƙarshe saura mun tema na'am a bar shi sai darasi na gaba sai gobe Allah ya kai mu gobe ba sai rawa ce ba na'am Haka kuma yanzu kun ce a yau zai fiye ma tafiya, duk da shi ke fiye.
eh Kuma yanzu kun ce yana iya samun lalacewa.
haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce maka haka yake yi in kai lada kake samu duk siffar shi ta halin shi na tahiya halin shi na cin abinci halin shi na zama halin shi na kallo halin shi na jiwo duk in kai kana kokoyen shi ne lada kake samu saboda ai shi ne misalin irin ibada da Allah yake so a aikace shi ne misalin irin ibada irin rayuwar da Allah yake so mu yi a aikace a kawo mu shi ne photocopy na abin da Allah yake so mu siffanta da shi haka ne haka ne sallallahu alaihi wasallam na'am Kuma wanda mutum ya ce kokarin mutum.
a a mutum a yanzu babu mu'jiza babu wanda ya sai ce shi ya iya yin kaza yayi babu shi saboda labarin sama ya yanki in ku yayi tsagi ne sihiri ne tsagi ne sihiri ne tsubbuce kuma Allah zai kama shi ya banka mai kashi mun yi bayanin aqida jiya kun ji bayanin sihiri wala yaflu sahir hayta ata da ɗan ruwa'ida da menene da menene dukansu yadda suke eh za su ci kashi yadda ya kamata lahira maza za ta yi baki yi mana abu nawa abubuwa guda biyu suke sa mutum ya nisanci zunubi san Allah ka san Allah yana ganin ka kuma da kaunar rahamun shi idan ka san lalle iya ganin ka in mi zaka yana kallon ka ka dinga sa kullun yana ganin ka an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara ka bauta ta ma Allah kamar kana ganin shi in ba ganin shi shi yana ganin ka to bautar rayuwar ka ce duka a rawon lokacin da zai sata da ya meka hannu ya ɗauko in ya tuna Allah ba iya kallon shi kaga da imanin shi zai zo sai ya saki sai ya bar kayan mutane imanin shi zai zo in har musulmi ne mai imani kullum ka sa a cikin kanka Allah iya kallon imanin ka wannan ya dinga motsuwa saboda shi mumini mutumin kirki polis ɗin shi wanda zai hana shi mugun aiki tare yake da shi a cikin jikin shi kullum kullum ko da shaidan ya kada shi yayi wani abu maza maza zai komo ya gyara a yanzu babu mu'jiza sai karama karama wanda ita kuma kanta mutum bai iya tutiya da ita ba ka iya tutiya da abun ka ce zan ayi kaza ayi kai ba kai ta ba kawai dai in ka shiga cikin wani matsatsi wata halaka zaka ga Allah ya huda ka kai ma baka san baya kai aka huda ba na ba ku labarin mutum na da ya roƙi Allah yake roƙon Allah Allah ka sauko mu ruwa kamun ya sauko hannun shi ne da ya cira karama ce Allah ya bashi haka ne amma ba ku mu'jiza a yanzu kuma mai karama bai ya iya cewa ni zan yi kaza to ya sa girman kai girman kai kuma da da bauta Allah musu gamuwa a kan mutum guda shikenan ya tafi shi eh kawai kai ka nutsu ka koma ga Allah matuƙar koma ga Allah sai Allah ya hudda ka daga dukkan kikikaka dukkan cikin tsanani da ka shiga Allah zai hudda ka subhanahu wata'ala wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sanya shi mahuta daga inda bai sani ba ya arzuta shi daga inda bai sani ba ya sanya mishi mahuta daga duk cikin kikikaka kala daga nan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shaidan Allah da mahaifi shi sun kubuta da kuskure ya Allah muna roƙon ka dai girman zatin ka dai iyawar ka dai kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun ta ko mun tacin da Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin da ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين